musulmi da kuma wanda suka yi rida تميمي وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشام ومدر بن يحيى انا ما بلغني عن عبد العزيز بن سعيد بن مريم عن انس بن مالك أن ناسا جوا وكتا قدموا على رسول الله صلى daga banu الله عليه وسلم ƙuraina sun zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama المدينة suka zo madina فاجتووها sai ya zamo ba ta dace da yanayinsu ba wato ya zamo suna yawan zazzabi فقال لهم رسول الله صلى manzon الله allah عليه sallallahu alaihi wasallama وسلم ya ce da su إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل صدقتي in kuna so ba iya fita zuwa raƙuman da zakka da aka tara وتشربوا من in ألبانها ya so ku sha daga nononta وألوا- da وألوانها bawalinta ثم قالوا على الرعاة
a fasa ba ففعلوا sai suka aikata فسقوا sai ko Allah ya sa suka samu lafiya ثم قالوا على الرعاة sannan sai suka karkata bisa masu kiwon dabbobin nan masu kiwon sha'a raƙuman nan فقتلوهم suka kashe su وارتدوا عن الإسلام suka yi dadda daga musulunci وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه suka وسلم kora raƙuman manzo sallallahu alaihi wasallama فولد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم Ah, ma- wan- labarin haka ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam فبعث في أس- إسرائيل ya aika a gurbinsu cewa a nemo su فأوتي بهم aka zo da su فقطع أيديهم وأرجلهم a ya yanke hannayensu da kafafunsu a saɓani وسمل أعينهم aka yi wa idanunsu kwalli na ƙarfe wanda yake da a tsansa a wuta وتركهم في aka الحرة basu a ciki akan dutse mai zafi حتى har suka ماتوا mutu haka
حدثنا أبو- حدثنا أبو جعفر محمد بن سباين وأبو بكر بن أبي شيبة ونبذ أبي بكر قال حدثنا بن أولية عن الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة عن أبي كلابة حدثني أنس أن نفرا من أكل ثمانية wasu mutum daga kabilar ukunu su takwas ne قدموا على رسول الله صلى sun الله zo عليه wajen manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama فبايعوا على الإسلام suka yi wato wata ruwayar aka ce daga ƙurainata wata ruwayar aka ce daga ukulin نعم Eh, suka yi kyaffa bisa musulunci نعم فاستوهموا الأرض suka ga annobar ƙasar madina وساقوا مد أجسامهم rashin dukkaninsu ta ringa rashin lafiya فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى suka kai الله ƙara عليه wannan da وسلم manzon Allah sai wasallam فبعث في آثارهم
a faƙala ya ce da su ala ta haru juna ba kwa fita ba a ra'ina tare da mai mana kiwo fi ilimi a ragumansa وتصيبون من أموالها in ya so ku وأولادها yi amfani da bawalinta da nonanta فقالوا suka بلى ce ƙwarai kuwa ma yi haka فخرجوا suka fita فشربوا من أموالها وألبانها suka sha daga bawalin raƙuman nan da nonanta wannan yake nuna ashe a bawalin raƙumi haɗa ɗahiri ne نعم ba na jasa ba نعم shi yasa wannan ƙarin hujja ne ga malikawa inda asali a ce ba larura ce ta sa ba نعم to فسقوا sai suka samu lafiya فقتلوا الرائية a ƙarshe sai suka kashe mai kiwon nan وأردوا الإبل suka kori raƙuman ولد ذلك رسول الله صلى الله عليه labarin haka وسلم ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam فبعث في ya آثارهم aika a gurabinsu فأدركوا aka tadda su فجيء بهم aka zo da su فأمر بهم manzo Allah ya umarni da su فقطعت أيديهم aka yanke hannayensu da kafafunsu وسمر أعينهم aka sa ƙarfe mai zafi a idanunsu aka yi musu kwalli da shi ثم نبذوا في الشمس sannan aka jefar da su a rana حتى ماتوا har suka mutu a haka قال ابن السباع ibn saba ya faɗa a gasar wayar وضربوا النعمة suka kora raguman ya وقال faɗa ko sun mera ba wasu mera ba da shaddar mimi da ƙarinta
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سليمان بن عرب حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن ابي رجاء مولى ابي كلابة قال قال ابو يجي.
كلابة حدثنا abu أنس da بن ba ya مالك ce ana sunu malik ya mana hadisi قال ya ce قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من اكل wasu mutane daga ukulu ko daga banu muzailata sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فاجتووا المدينة sai suka je wato a madina bata dace da su ba suka ga annobarta فأمر لهم رسول الله صلى الله manzala sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya yi mu- ya yi umarni gare su da wasu raƙuma وأمرهم أن يشربوا من أموالها وألبانها ya umarce su su ringa sha daga bawalinta da nonanta بمعنى حديث حجاج بن kama أبي hadisin عثمان kama hadisin hajjaji to Wakala.
kaga hadisin hajjaju ya faɗa a tasar ruwayar wasu mirar a wasu ainihin ne ba wasu ne ba ba da shadda ba wa ulkufin harrati aka jefar da su a zafi yasta spuna suna neman a shayar da wala su su kauna amma ba a ba su
حدثنا عمر بن المسلم حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عمر بن عثمان النوفلي وحدثنا زهر السمار قال حدثنا ابن عون حدثنا ابو رجاء مولى ابي كلابه عن ابي كلابه قال abu kilaba ya ce كنت جالسا خلف عمر بن عبد ina العزيز zaune bayan umar ibn abdulaziz قال للناس ما ya ce da mutane تقولون في me kuke عصامتي faɗa game da kasama فقال انبسطني an masafu ya ce قد حدثنا انس بن مالك hakika rasul كذا malik ya mana hadisi da kaza da kaza فقلت اياه حدث انس ya ce ai ni ne ma anas ya faɗa min
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم wasu mutane sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ساق الحديث ya kawo hadisin ina hadisi kama ayyuka hadisin ayyubu da hajjaju قال أبو abu kilaba ya كلابة faɗa ta sarwaya ولما فرغته yayin da na gama قال أنبسط an basafi ya ce subhanallah قال أبو كلابة abu kilaba ya ce sai وقلت na ce da an basafi أتتهمني ya an basafi an basafi kana tuma ta ko zan faɗa abin da ban ji ba قال لا ya ce a'a ba haka ba هكذا ga wai na حدث dubuta مالك.
ai yadda ka faɗa ɗin nan mamaki nake mu ma haka anas ya faɗa mana لن تزالوا بخير يا أهل الشام ma da mu fi kuma haza an basarta yake cewa matukar akwai abu kilaba a cikin ku ko mutan sham ai ku kuna cikin alheri مم.
ba za ku yi shi ba kuna cikin alheri matukar wannan yana cikin ku ko irin wa'annan مم. حدثنا حسن بن ابي شعيب الحراني وحدثنا مسكين وهو بن بكير الحراني واخبرنا الاوزاعي وحا تاويلي.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير عن ابي كلابه عن انس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيه jama'a takwas نفر sun zo da manzo daga banu ukulin من وادي da ma hadisin su dai gabata وزاد في الحديث amma ya ƙara a cikin hadisin فلم يحسنه bai sa musu wuta ba bai sa musu ƙarfe mai wuta ba bai musu lalas ba
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قرة عن انس قال
yace اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم wasu على jama'a أبي sun zo هريرة- wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga banu muzainat min daga هريرة banu uraina فاسلموا suka musulunta وبايعوا suka yi cappa da manzo وقد وقع بالمدينه الموم hakika ana fama da zazzabi a sannan ana fama da janta a madina وهو البرسوم shine ciwon jante ثم ذكر نحو حديثهم sannan ya faɗi kamar hadisin su وزاد ya daɗe وعنده شباب من الانصار akwai wasu samari na mutan madina a wajen manzon Allah قريب من عشرين kusa da mutum ishirin فاسلم ya yi اليه samarin nan su nemo mutanen nan لو اسمعهم قائفا ya aiki gwanin gane gurbi tare da su يقتص ya اسرهم bibi gurbinsu
حدثنا حداد بن خالد حدثنا امام حدثنا قتادة عن انس حا تاويل.
بن مسنى حدثنا ابو العلاء حدثنا سعيد عن قتادة عن انس وفي حديث امام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من قرينة da wasu jama'a daga banu uraina sun zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama وفي حديث سعيد من اكل وقرينة a a- a hadisin sa'idu daga ukulu ne da uraina to kabila ukulu daga kabila uraina بناء حديثهم kamar hadisin nan nasu حدثنا الفضل بن سالم الاعرج حدثنا يحيى بن عدلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس قال Anas ibn Malik ya ce انما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولئك abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi wa wa'annan kwalli da karfan da yake an sa a wuta لأنهم ثمنوا a أمر da ya الرأي yi domin su sun wa idanun makiyayan nan haka shi yasa abin da aka yi musu sakayya ne ka abin da suka aikata
باب ثبوت القصاص babin في قتل tabbatar الحجر kisasi da kisa da dutse وغيره من da wani sakai abin da المعتدات ke masu kaifi والمساقلات da masu nauyi وقتل الرجل cewa المعتد ana kashe namiji in ya kashe mace namiji in ya kashe mace to shi ma sai a kashe shi حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولبن بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوراق لها Ah, wani wani ah, wato bayahudi ya kashe wata baiwa wata mace akan wasu duwatsu nata kayan ah, ado nata فقتلها بحجر ya kashe ta da dutse قال
ya ce فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه aka zo da وسلم ita wajen manzo sallallahu alaihi wasallama وبها رمق alhali da ragowar rai ba ta riga ta cika ba فقال لها ya ce da ita أقتلك فلان wane ne ya kashe ki فأشار برأسها ta yi nuni da kanta Allah الله ba shi ba ne ثم قال الحسن sannan ya لها faɗa mata barra ta biyu Asharar da wane ne Allah.
to ya kashe ki in kin ce ba na farko ba ta nuna a'a ba shi ba ثم سألها الثالثة yan tambaye ta barra ta uku to Asharar ko wane da ne Allah.
ta ce kwarai ta nuna Asharar da Allah.
ko ta nuna da kanta فقتله رسول الله shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi tsakanin duwatsu biyu حدثنا ابن ابي بن الحارث وحدثنا خالد بن علي بن الحارث حا وحدثنا ابو قريب وحدثنا ابن ادريس كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد نحوه dole sinadin kamar yadda ya gabata وفي حديث ابن ادريس hadisin ibnu idrisa فرض راسه ya بين kwamfata صدريه.
kansa tsakanin duwatsu biyu
حدثنا عبد الح- عبد بن عمي- بن حميد حدثنا ابو الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي كلابه عن انس ان رجلا من اليهود قتل جاريه من الانصار wani mutum daga yahudawa ya kashe wata baiwa wata baiwa ko yarinya daga mutanen madina على لي لها saboda wani karfan ado nata ثم القاها في القليب sannan ya jefa ta a rijiya فرضخ راسها من حجارته ya sa dutse ya kwankwaza kanta فأخذ فأتي به رسول الله aka صلى الله kama shi عليه وسلم aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأمر به أن يرجم manzon Allah ya umarni da shi a jefe shi Hatta ya mutu.
har sai ya mutu فرجم حتى مات aka jefe shi ko har sai da ya mutu حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا معمر بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عن أيوب بهذا الإسناد مثله kamar wannan isnadin yadda ya gabata حدثنا حداد بن خالد حدثنا عمام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قرب بين حجرين wata kuyanga an samu kanta an kwankwasa shi tsakanin duwar wasu biyu فسألوها من صنع هذا بك suka tambaye ta waye miki wannan فلان wane ne فلان kowa ne حتى ذكروا an sai da ta يهوديا ambaci wani ba yahude فأومأ برأسها ta yi nuna da kanta cewa shi ne فأخذ اليهودي aka kamo ba yahudan فأقر sai ya yadda kuwa cewa eh shi ne فأمر به رسول الله صلى الله قال عليه صلى الله عليه وسلم وسلم يا أماني رشيد.
بالإجارة cewa a kwankwasa kansa da duwatsu
باب السائل على نفس الإنسان babu wanda ya timbe ya ɗauki a kan ran mutum أو قروه ko gabarsa إذا رفعه المسؤول عليه idan wanda aka wacin ban ya tore shi ya tunkuɗe shi فأتلف نفسه garin haka sai ya halakar da ransa ya mutu أو أو قروه ko gabarsa لا رمان to عليه ba za a ce sai ya biya ba
حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال Ima- ah, im- ah, imran husainin ya ce قاتل يعلى لعلاء بن منية a wajen A wani umayyata Umayyata rajulan, ya ala dan munyata ko ya ala dan umayyata ya yi faɗa da wani mutum عض أحدهما صاحبه ɗaya daga cikinsa sai ya ciji ɗayan فانتزع يده من فيه Min- shi wanda aka ciza sai ya finciko hannunsa daga bakin mai cizon نعم من فمه فنزعت ثنيته sai ya cire masa turmi وقال ابن المثنى sani ya ta yi ثنيتيه girmansa guda biyu فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai suka kai magana wajen manzon Allah فقال ya ce أي عبد أحدكم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya أي عض ce قلبي؟
yanzu ɗayan ku ya ringa cizon ɗan uwansa irin yadda raƙumi yake cizo لا دية له shi wanda aka cirewa haƙoran nan ba za a bashi komai ba ba diya haƙorin gare shi حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن علاء عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kamar hadisin da ya gabata حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل wani mutum ya ciji hannun wani mutum sai فجذبه ya finciko hannun da ƙarfi فسقط ثنيته sai turmin haƙorinsa ya faɗi فرجع إلى النبي aka kawo magana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فأبقله yace ba sai an biya diya ba وقال yace أردت أن تأكل لحمه kana son ka ci naman sa ne
حدثني أبو غسان المسمعي وحدثنا وهب بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن على أن عجيرا يعلى بن أمية wani abin surta mai aiki ga yaran numuniyata ya wani mutum ya ciji hannunsa فجذبها sai shi wannan din ya finciko hannunsa فسقطت ثنيته sai turminsa ta faɗi فرفع إلى النبي aka wuce صلى الله عليه da manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama فأبقلها yace ba sai an biya diya ba وقال أردت أن ta karama ha kama ya karama كما falu يقرم الفار.
yake so kake ka tattauna ta irin yadda raƙumi yake tauna ciyawa حدثنا عمر بن عثمان النقلي حدثنا قريش بن انس عن ابن عون عن عمر بن سيرين عن عمران بن حسين ان رجلا أطلق wani mutum ya يده ce hannun wani mutum فانتزع يده shi wanda aka ce zafin ciko hannunsa فسقط ثنيته shi أو kenan sai ثناياه can wannan ko turamansa suka faɗi فاستعدى رسول الله صلى الله عليه ya je ya kai وسلم ƙara wajen manzan Allah cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi masa haƙi فقال رسول الله صلى الله عليه manzan Allah ya وسلم ce da shi ما تامروني mata ما murni تامرني yanzu me kake so in yi أمرني أن آمره أن يدع يده في فيك so kake in ce ya kyale hannunsa a bakinka تقرمها كما kana يقرم tauna الفار.
ta kamar yadda raƙumi ke tauna kara يرفع يدك hatta ya arraha kai ma ba shi hannunka yi ma wannan cizon in ya so ka finciko
حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا عمام حدثنا داوى عن صفوان بن على بن هريرة عن أبيه قال in ya ce wato wannan umarnin ba wai ana nufin umarni da shi ba Na.
abinda ake nufi kamar ba da labari ne cewa kai dinnan ba za ka yadda ka ba shi hannunka ya ciza ba Eh, amma kuma ka ba shi ya cizon fincikowa za ka yi shi yasa ashe cizon ba daidai ba ne to da sana شيبان بن فروخة حدثنا همام حدثنا داوى an sabuwa na mai alabin munyata an أبيه abihi Eh, mahaifinsa shine alabin munyata ya ce أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل wani mutum ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أبدى يد رجل hakika ya ciji hannun wani mutum فانتزع يده shi wanda aka ce za ya finciko hannunsa فسقط سنيته sai haƙoransa suka faɗi ko wato turamansa يعني الذي عرفه shi yana nufin wanda ya yi cizon shi ne haƙoransa suka faɗi قال ya ce عبد الله النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce ba magana diya a ciki وقال ya ce أردت أن تقرأ يده so kake تقرأه ka ce ji كما hanki يقرأ الرجل.
ka ce ji han- ah, hannunsa irin yadda namijin raƙumi ke tauna حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة أخبرني بن جريج أخبرني أداهم أخبرني صفوان بن علاء بن أمية عن أبيه قال ba alabin umayyata ya ce غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم na je yaƙi tare da تبوكا.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin tabuka قال yace وكان يعلى يقول yalu ya ala ya kasance yana cewa أوثق wannan أمتي yaƙi na tabuka da na je tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a aikin da na na biyayya ga manzo ko na ibada ba wanda na fice da shi irin wannan
فقال أداهم adawu yace قال صفوان safanu ya ce قال يعلى ya ala ya ce كان لي أجير ina da wani mai min aiki فقاتل إنسانا suka yi fada da wani mutum هذا أحدهما يد الآخر sai ɗaya daga cikinsu ya ce ji hannun ɗayan قال ya ce لقد أخبرني hakika سبحانه subhanu ya ba da labari wane ne a cikin su ya ce hannun ɗayan فانتزع المعدود يده sai shi من wanda aka ce za آخر.
ɗin ya finciko hannunsa daga wa- bakin wanda ya ciza فانتزع إحدى ثنيتي sai ya ciro da ɗaya daga cikin t- turamansa فأتى النبي صلى الله suka عليه zo da annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam فأهدر ثنيته ya ce ai wannan ah, turmi da aka ciro nasa ba sai an biya diya ba
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ناوه kamar hadisin nan da ya gabata باب إثبات القصاص في الأسنان وما في babin معناه tabbatar da kisasi a cikin haƙora da abin da yake ma'ana haƙora حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عمار أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم الحارث cewa خرجت ƙunsar إنسانا uwar rubayyu'u yar harisu ta yi wa Jarrahar wani insana.
miki فاحتسموا suka kawo magana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce القصاص القصاص ai abinda za a yi sakayya abinda aka za a yi sakayya abinda ta yi za a yi mata فقال أم sai ربيع يا umar رسول rabbi الله ta ce ya لا rasulallahi يقتص من فلانة yanzu wancan za a ce za a yi sakayya a kanta والله لا يقتص منها wallahi ba za a ce za a yi sakayya a kanta ba قال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce Subhanallah, ya Umar subhanallah Ubangiji, subhanallah ya al-Qisas, umar kitabul lahi.
rabbi ai cewa ai sakai da shine abin da yazo a littafin Allah قالت لا والله tace ai wallahi a ba haka bane wallahi لا يقتص ba za a منها yi أبدا sakaiya ba daga gare ta har abada قال yace ما زال حتى قبل ba ta الدية gushe ba tana faɗa har sai da suka wanda aka ce zadin suka yadda suka karɓi diya ko wanda aka yi wa mikin suka yadda su karbi diya qala rasulullahi sallallahu alaihi manzo Allah wasallam sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi man lawa qasama ana samu a bayan Allah wanda in zai rantsuwa ya ce ai wallahi ga yanda Allah zai yi to Allah sai ya haka dan kada ya zamo yayi kare
babu ma babu bihi gamul muslimi babu abin da ake halatta jinin musulmi da shi حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبس بن قياس وابو معاويه ووكيل عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله Abdullahi Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا yace يحل دم امرئ مسلم jinin mutum musulmi bai أشهد halatta أن لا اله wanda yake الا ya الله shaida ba wanda za a bauta in ba Allah ba واني رسول ya الله shaida cewa ni manzon Allah ne الا به لا sai صلاه fa da ɗaya daga cikin abu uku السيب الزاني na farko ya zamo wanda ya taɓa aure ne ya yi zina والنفس بالنفس sai kuma rai in ta kashe rai ita ma a kashe ta وتارك لدين abu na uku shine wanda ya ridda ya bar addininsa المفارق ya rabu da للجماعة jama'ar musulmi حدثنا بن نمير حدثنا ابي حا تاويلي.
بن ابي عمر حدثنا سفيان حا تاويلي.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حشرم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلهم عن baki الأعمش da wannan sun وحدثنا karɓi ابن hadisin daga amashu da wannan isnadin yadda aka faɗa حدثنا عمرو بن حنبل ومحمد بن المثنى ونفذ الاعمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال abdullahi mas'udin ya ce قام فينا رسول الله zala sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin mu فقال ya ce والذي لا اله ya غيره rantse da ubangijin da ba wanda za a bauta in ba shi ba ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba لا يحل دم رجل مسلم a jinin mutum musulmi da ya ce dacewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba Ni Rasulullahi.
kuma ya yarda cewa ni manzon Allah ne to wannan jinin sa bai halatta ma'ana ba daidai bane a ce za a taba إلا ثلاثة نفر in ka ga wanda yake ya halatta a taba jinin su ko ya zama lalle ma sai mutum uku التارك الإسلام wanda yake ya bar musulunci المفارق ya zama ya للجماعة rabu da jama'a أو الجماعة جماعة wato al-mufariqul jama'ata ko al-mufariqul lil jama'ati نعم شك فيه أحمد Ahmadu Ahmadu ibn Hanbali shi yake kokwantan ya aka karbo hadisin والسيب الزاني sai kuma bazawari wa- wato wanda yake buhusani ne in yi zina والنفس بالنفس sai kuma rai a kashe ta in ta kashe wata ran قال a الأعمش mashi ya ce حدثت به إبراهيم zanta da Ibrahim da wannan hadisin حدثني عن الأسود shi عن ma عائشة zanta da بن ni daga مسلم Aswadu Asadu ne zai da daga Aisha da kamar wannan حدثني عجاج بن شاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا ga sinadan guda biyu gaba daya روى حديث سفيان kamar hadisin Sufyana ولم يذكر في الحديث قوله da su faɗi mai faɗinsa ba a cikin Wannan hadisi la wanda ilaha zai la ilaha gairu
باب بيان اسم من سن القتل babin bayanin zunubin wanda ya bayyana kisa wanda ya bullo da kisa har aka san ashe a iya kashi kisa حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال abdullahi mas'udin ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce لا تقتل نفس ظلما ba a kashe rai da zalunci الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها sai ko bangare daga zunubin zubda jinin ya hau kan dan adam na farko shine kabilu لانه كان me اول من yasa سن saboda القتل shine farkon wanda ya tsara kisa ya nuna cewa ashe a iya kashe mutum حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حا حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا da الاسناد wannan isnadin وفي حديث جرير Ya zo وعيسى hadisin بن جرير يونس وعيسى بن يونس.
لانه سن domin القتل shi ya fito da tsarin yin kisa لم يذكرا su ba sai اولا awwalu ba ba sai Babu da nan mujazatu kana awwala ba jima'i sannan bil katla ba aqli.
babun Mujazatu sakayya da jima'i jinnai bil aqlati.
a lahira وانها اول ما يقرا فيه بين الناس cewa والقيامه wannan hukunci shine farko wanda za a yi tsakanin mutane wanda aka taba jininsa a bi masa haƙƙinsa
حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الامشحاء دوحة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سليمان هو وكيع عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال Abdullahi bin Mas'ud yace قال رسول الله صلى manzo الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في farko الجماع hukuncin da za a yi ranar mutane a ranar alkiyama tsakanin mutane shine akan jinnai
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثني يا ابن ابي بن حدثنا خالد يعني بن الحارث حا تاويلي.
وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حا تاويلي.
وحدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kamar wannan hadisin ne ya gabata غير ان بعرهم sai da قال عن wasu ya ce شعبة daga shubata Yuqra.
cewa yukura za a yi بعرهم hukunci قال yukamu يقام بين wasu ko الناس cewa suka yukamu bainan nasu za a yi hukunci tare باب تجليد تحريم الدماء babu والأعراض tsanantawa والأموال akan haramta jinnai da mutunci da dukiya
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي بالحارثي وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب السكفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الزمان قد hakika استدار zamani ya kewayo كهيئته ya يوم kuma خلق kamar الله su fassara السماوات da Allah والأرض ya halicci sammai da kasai السنة اثنتا عشرة عشر شهرا a shekara wata goma sha biyu منها أربعة a حرم cikin watannin nan sha biyu akwai guda hudu masu alfarma ثلاثة متواليات uku a cikin masu alfarman nan hudu a jere suke zulqa'adati su ne zulkada da zulhijja da muharram wa rajabun sai kuma guda ɗaya ware shine Shahru Muharram.
rajab watan murar allazi baina jumada wa watan da ke sha'bana tsakanin jumada saniya da sha'ban thumma qala sannan manzo Allah ya ce ay sharin hadha wannan wani wata ne qulna allah wa muka ce rasuluhu Allah da a'lam.
manzansa su suka sani qala ya fasakata ce manzo Allah ya yi shuru hatta zananna an annahu muka ɗauka ko zai ambace shi da wani sunan daban ba sunansa ba qala ya ce alaysa fil hijjati ashe alaisa zalhijjati ashe ba watan zalhijja ba ne qulna bala muka ce kware watan zalhijja ne ya rasulallah qala ya ce ayu baladin hadha wannan wani gari ne qulna allah wa rasuluhu muka ce a'lam Allah da manzansa su suka san kowane gari ne qala fasakata ya ce manzo Allah ya shiru hatta zananna annahu an muka ɗauka cewa ko zai ambaci garin da wani suna daban ba sunansa ba qala Ya ce- alaysa baldata ashe ba makka ba ce qulna bala ce kwarai qala ya ce ay yawmin ko hadha wani wata rana ce قلنا الله muka ورسوله ce أعلم Allah da manzo su suka sani Kala manzo fa Allah ya shiru حتى ظننا أنه سمي بغير har اسمه muka ɗauka cewa ko zai ambaci ranar da wani sunan daban ba sunan ranar ba قال yace- أليس يوم ashe النهر ba ne ranar layya ba قلنا بلى يا Muka ce, رسول "Na'am ya الله rasulullah قال manzo Allah ya إن ce دماءكم ko وأموالكم haƙiƙa jinnanku da قال dukiyoyinku محمد واسلو Amma قال da وأعراضكم ce ina zaton ya ce wa araraku da Haramun mutuncinku alaikum.
haramun ne ku ce za ku taɓa كهرمة يومكم irin هذا yadda yinin nan naku yake da alfarma a Haza, garin nan fi naku a sha'anukum watan haza.
nan naku وستلقون ku ربكم tabbata za ku koma ga Allah za ku bi da ubangiji فيسألكم عن zai أعمالكم tambaye ku daga duk abin da ku aikata فلا ترجعن بعدي كفارا kada ku taɓa yadda ku koma kafirai bayana أو ضلالا ko ɓatattu نعم بعضكم ya rubu ba a rukun رقاب murƙaba بعض sashen ku na sare wuyayen sashe على na'am يبلغ شاهد منكم الغائب wanda yake nan sanda na faɗi wannan maganar ya isarwa wanda baya nan امم ولا الا بار من يبلغ yuballahu ta yiwu sashen wanda za a isa masa da wannan magana من سمعه zai zama ya fi kiyayewa fiye da sashen wanda ya je ثم قال sannan manzala ya ce Ala, na'am hal na ballagtu?
isar
قال ابن عبيد في روايته ibrahim ya faɗa a tasar wayar ورجب a مضرع rajabu na mura وفي روايه ابي a ruwa بكر abin karun abin shaibata a Ala faɗa tarji'u tasar ba a ba'di.
jiri kada ku koma batattu bayana حدثنا نصر نصر بن علي الجهرمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سينا عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال ya ce لما كان ذلك اليوم yayin da ranar sallah ta zo ranar layya قعد على بئيره manzala ya zauna a kan raƙuminsa واخذ انسان wani بحدانه mace ya kama akalan raƙumin فقال ya ce تدرون أي يوم هذا kun san yau wata rana ce قالوا الله ورسوله sahabbai da أعلم suke wajen suka ce Allah da manzansa su suka sani حتى ظننا أنه سيسميه an muka اسمه ɗauka ko zai ambace shi da wani sunan daban ba nasa ba فقال أليس بيوم النهر ya ce ashe ba yau bane ranar layya قلنا بلى يا muka رسول ce الله ƙwarai kuwa yau ne ranar layya rasulallah قال ya ce فأي شهر wanda هذا wata ne wannan قلنا muka ce الله ورسوله أعلم Allah da manzansa su suka sani قال ya ce أليس بذي الحجة ashe ba watan zulhijja bane قلنا بلى يا رسول muka ce الله bala haka ne ya rasulallah قال ya ce أي بلد wani هذا gari ne wannan قلنا الله ورسوله أعلم muka ce Allah da manzansa mata su suka sani kala manzo Allah ya ce ta na annahu sun sami su wasu mihi to ha- kala ya ce hatta zanen na muka dauka ana usar sami da ambace shi da wani sunan daban ba nasa ba kala ya ce alaysa bil baldati ashe ba nan ne maka ba kulna bala ya muka ce rasulullahi kwarai nan ne maka ya rasulallah kala yace fa inna dima'akum wa hakika amwalakum wa dinnan ku da aradukum alaykum dukiyoyinku da haramun mutuncin ku duk abin haramtawa ne gare ku ba daidai bane wani ya taba ran- jinin wani Ka ko ya hurmatu- taba dukiyar wani ko ya taba mutuncin wani Mm. ka hurmatu yawmikum hadha kamar alfarmar yinin nan fi naku sharikum hadha a watan nan naku fi baladikum a garin nan hadha naku waliwaligi shahidul ga'iba wanda yake nan ya saboda wanda baya nan kala ya ce man kafa ila kamshaini amla hain sannan ya nufi zuwa su raguna guda biyu masu farin idon Farin masu hagu ba.
haske a idon a wato ko wanda suke masu fari da baki amma farin ya fi bakin ya yanka su wai laju zai atin min alganami ya yi nufi kuma zuwa wani bangare na wato ah, ra- ah, dabbobi faka sama ha bainana ya raba tsakaninmu wani karamin garke na dabbobi ya raba tsakaninmu na'am da suna Muhammad bin Musanna da suna Muhammad bin Mas'adata an ibn Aunin kala kala Muhammad kala Abdurrahman bin Abi Bakr ta nabi kal ya ce lamma kana zalika al-yawm yayin da wannan rana ta zo jalasa nabi sallallahu alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi ala wasallam ya badir zauna akan raƙumi kala Yace- rajulun akhidun bi alhali zimami wani mutum ya rike akalar raƙumin aw qala bi khidami ko cewa bi khidamihi fa zakarna wa hadisi ya faɗi kamar hadisin Ibrahim.
zai zama zurai'in حدثني معمر بن حاتم بن ميمون حدثنا يا بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وعن رجل اخر
هو في نفسه هو في أبرار بن أبي نفسه عبد بكرة.
بن عبد الرحمن بن ابي بكرة حا وحدثنا تاويل.
محمد بن عمرو بن جبلة وعمر بن خراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة الاسناد يحيى بن da سعيد isnadin ya haifu sa'id da ya وسمى رجله gabata حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة ya ambaci mutumin cewa shine Umayr ibn Abdurrahman wanda aka ce ya fi Abdurrahman ibn Abi Bakarata نعم ya sun kar sun karbo daga Abi Bakarata قال yace adaba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzala ayyukan sallallahu nari alaihi wasallam ya yi mana hudu ba ranar layya faqala yace ayyomin yau hadha wata rana ce wasaqul hadisa suka kawo hadisin Yanzu suka koro hadisin hadisin Aunin.
kamar hadisin Ibn Aunin غير انه لا يذكر اعراركم sai sai dai a wannan ruwayar ba a faɗi wa a ranar ku har mutuncin ku ba ولا يذكر سمن كفى sannan bai الى شيء ambacewa ya nufi zuwa wasu raguna guda biyu Amma ba ba da- da abin da yake bayansa فقال في ya الحديث faɗa a ta- a wannan ruwayar كرمة يومكم amma هذا alfarmar yinin nan naku في شعركم a هذا watan nan في naku بلدكم a garin هذا nan naku الى يوم تلقون har ربكم zuwa ranar da za ku koma ga ubangiji za ku gamu da ubangiji na'am هل بلغتم na isa muku da aiken nan قالوا نعم suka ce kwarai ya rasulallah قال Yace- اللهم اشهد ya ubangiji ka shaida na isa musu da aiken da kace in isa musu
باب صحة الإقرار بالقتل babin ingancin ikirari da kisa in wani ce yayi kisa za a yadda yayi kisa وتمكين ولي القتيل من القصاص da cewa za a bada dama ga waliyin wanda aka kashe cewa ya sakayya واستيباب طلب العفو منه amma da cewa an so kuma a nemi yafewa daga gare shi
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك من عرب عن علقمة من وائل حدثه أن أباه حدثه قال ra'iya ce إني لقائد مع النبي صلى ina zaune wajen الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama إذ جاء رجل يقول sai ga آخر wani ya أجل zo yana jawo wani da fata ya ɗaure shi da fata فقال يا ya ce رسول ya الله rasulallah هذا قتل أخي wannan ya fi shaidan uwana فقال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce آه قتلته kai gaskiya ne da aka ce ka kashe ka kashe فقال ya ce إنه لو لم يعترف shi ko bai yadda ba أقمت عليه zan tsaye البينة da hujja a kansa قال نعم sai mutum ya قتلته ce gaskiya ne na kashe shi قال ya كيف ce da Allah ya قتلته ce da ya ka kashe shi قال كنت أنا وهو نخت من شجرة ya ce mun kasance ni da shi muna sakkowa daga wata bishiya فسبني ko muna ɗaukar wato gawo a wata bishiya muna tara gawo Mm.
da bishiya musamman ne sai ya zage ni فأقربني ya fusata ni فضربته بالفاس sai على na ɗaga قرنه gatari na tsare shi a tsakiyar kansa فقتلته wannan ya sa na kashe shi فقال له النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce هل لك من شيء تؤديه عن نفسك kana da abin da zaka ba diya a maimakon kanka قال مالي مال ba anan ne yace ba inda wata dukiya إلا كسائي ban da وفرسي wannan tufafin nawa da gatari na su kenan قال yace فتراك أمك يشترونك kana ganin mutanen ka za su fanshe ka قال yace أنا أهون على قومي من ذاك ni na fi wulakantuwa ga mutane na daga ce su ba da dukiya don su fanshe ni ni ba ni da mutanen da za su fanshe ni قرم إليه بنسأته sai jefa masa wannan fatar wannan da- wannan fatar da ya sa ya rataye وقال ya ce دونك صاحبك gashi nan ka je kai satayya فانطلق به الرجل mutumin ya tafi da shi فلما ولى yayin da ya juya da قال baya رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن قتله فهو in har مسلم yadda yake ko zai kashe shi to ya zama kamar sa فرجع sai mutumin nan ya dawo فقال يا رسول الله ya rasulullahi Inna balagani na annaka samu qulta.
labarin ko na ji ta ce إن قتله فهو in ya مسلم kashe shi ya zama kamar sa وأخذته بأمرك har da ko kace in kama shi gashi nan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك ashe ba ka son ya ɗauki zunubinka da zunubin mutuminka da ya kashe قال يا نبي الله ce kwar- ya annabin Allah لعله قال kuma بلى ya ce i kwarai ina son haka قال ya ce فإن ذاك to كذاك ai ko haka lamarin yake in ka kyale shi to duk zunubin wanda ya kashe ya ɗauka haka nan kai kanka da ya kaya ce masa ya ɗau duk zunuban
قال ya ce فرمى sai بنسأته jifa da وأدى wannan سبيله igiya ta fata ya Mm.
kyale shi ya jifa da fata nan ya kyale shi حدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشام أخبرنا إسماعيل بن سالم عن ألقمة بن وائل عن أبي قال haka mutu ya ce أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ya ce an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wani mutum قتل ya رجلا kashe wani فأقاد ولي المقتول منه ya ba da dama ga waliyin wanda aka kashe cewa ya iya sakayya فانطلق به وفي خرجه نسعة alhali akwai igiyar fata a wuyansa يجرها yana janta فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk wuta sa su فأتى رجل sai wani رجلا mutum ya sauri ya je wajen wani mutumin قال nan له مقالة رسول ya faɗa الله masa abin صلى الله عليه da Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya faɗa فخلى عنه sai shi wannan din ya kyale shi قال إسماعيل بن سالم Mm, isa ibn salim ya ce فذكرت ذلك لأبي بن na أبي ثابت ne abi sabitin فقال يجي.
حدثني ابن أش- أشواء أن النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
إنما سأله أن يعفو عنه فأبى ga abin da ya sa manzo Allah ya roƙe shi ne ya yafe masa yake shi yasa har yake innal qalqati wal maqtul fil nar
باب دية الجنين babu niyyar tayi ووجوب الدية في قتل da الخطأ wajen tiliya a kisan da aka yi bisa kuskure وشبه الأمد ga wanda ya kama da على gaba عاقلة الجاني bisa waliyan jinin wa- wanda ya yi laifin wanda ya kisa a sulansa su za su ɗauke masa niyya نعم. حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل mata biyu daga huzairu رمت إحداهما الأخرى sai da ta ne fi ɗaya فطرحت wanda ya جنينها sa sai ta jefar da tayinta sai barin cikinta فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقرة عبد sai manzo Allah ya hukunta a cikin duk gonakin abin awa a mace da zaɓaɓɓen bawa namiji ko baiwa mace
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة انه قال Abu Huraira ya ce قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من بني لحيان a cikin tayin wani mace daga Banu Lihiyana سقط ميتا ya faɗo yana matacce daga cikinta بقرة عبد او cewa امة a bada bawa namiji ko baiwa mace wanda suke zaɓaɓɓu ثم ان المرأة التي قضي عليها بالقرة sannan ita mace da aka hukunci a kanta cewa sai ta biya wannan bawan zaɓaɓɓen وفيت an karɓi ranta فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها da وزوجها cewa gadon da dukiyarta za a raba ne ga 'ya'yanta da mijinta وأن القتل وأن الأقل على أصابتها cewa asibanta ne za su ɗau wannan diya ta a ce za a ɗauka daga dukiyarta a ce a biya diya a a diya asibanta ne za su biya mata
وحدثني أبو الدائر حدثنا ابن وهب حا تاويله.
وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعن سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة Aba Huraira ya ce اقتتلت امرأتان من mata بدر.
biyu daga Banu Huzailin sun yi fada فرمت إحداهما الأخرى ɗayan ta بقدر jefi ɗaya da dutse ba وقتلتها sai ta kashe ta ba في بدنها da ma abin da yake cikinta واحتسبوا إلى رسول suka الله kawo magana wajen صلى manzo Allah الله عليه وسلم.
sallallahu alaihi wasallam فقضى رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci أن دية جنينها غرة أو cewa diya da za a biya ta tayinta da aka kashe za a ba da zaɓaɓɓi ne bawa ko baiwa mace gwamnatin abdun awwali da tu وقضى بدية المرأة على عاقلتها ya hukunci da cewa diyar matan nan suna kan aƙilar asiban wanda wadda ta yi kisa وورثها ولدها ومن معه ya ba da gadonta kuma ita matar da aka kashe ga 'ya'yanta da wanda suke tare da su فقال حمل بن حمل بن نابغتي الغزلي Mhm, ya يا rasulullahi رسول الله sai amal ibn nabigatul huzali yace ya rasulullahi يرفع أجرهم من لا شرب ولا أكل wala na daga wannan sahal fa mislu zalika yudal me yasa za ce in biya wanda shi bai isa sha ba bai isa ci ba bai iya magana ba bai koka ba a irin wannan sai a kyale فقال رسول الله صلى الله عليه sai maza Allah ya وسلم ce sallallahu alaihi wasallam wannan dan uwan bo- bokaye ne من أجل سجده الذي saboda سجده.
wannan sajja inda ya حدثنا عبد بن عمير عبرنا عبد الرزاق عبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقتتلت امرأتان Abu Hurairah ya ce mata biyu sun yi fada وساق الحديث ya kawo hadisin da kissa ولم يذكر bai ambaci wa rasa wala da ha ya ba da gadanta ga 'ya'yanta ba da wanda suke tare da su وقال ya ce وقال قائل كيف sai wani mai fadi ya قائل؟
ce kaka za mu ba da diya ولم يسمي حمل بن النابغة bai ambace hamad ibn malikin ba
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيد الله بن نزيلة الخزائي عن المغيرة بن شعبة قال to mukira tun shubata ya ce ضربت امرأة ذرتها بعمود wata mace ta doki kishiyarta da wani al'amudi na lema وهي قبلة alhali ita wadda aka doka tana da ciki فقتلتها ta sai ta kashe ta قال ya ce وإحداهما ɗaya daga cikin su lahayan ne daga banu lahayan ne قال manzo al- ya ƙara ya ce فجعل رسول manzo Allah sallallahu alaihi الله wasallam sai ya sanya diyar wadda aka kashe bisa bisa asuban wadda ta yi kisan وقرة لما ya sanya kuma قتلها.
zababben bawa sakamakon abin da yake cikinta فقال رجل من عصبة القاتلة sai wani mutum daga asuban mai kisan ya ce أنا جرم دية من لا أكل ولا wala shaiba wala sa'adu rusu zalika da yanzu daidai ne a ce sai mun biya diyyar wanda bai isa cin abinci ba bai sha ba bai koka ba ai irin wannan zubar da shi ake zubar da diyyar ake a ce bata hau ba قال رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم أخرجه يتي- كسجل الأعرابي yanzu sajai za ka ringa yi kamar sajai larawa da ke zaune a ƙauyuka قال yake maza a yake mai ruwa maza na son ya diya akan waliyanta
حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مفضل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد الله بن نصيرة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة wata mace ta kashe kishiyarta da al'amudi na lihema فوتي به رسول الله aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar فقضى على عاقلتها بديته ye a ye hukunci bisa cewa diya na kan waliyan wannan وكان حاملا tana da ciki فقضى في الجنين بقرة ye hukunci a cikin tayin da aka zubar mata cewa za a bada bawa zababbe فقال بعض أسرتها sashen asibanta ya ce a na neman la da ima wala shariba wala saha fasta halla ومثل ذلك yanzu za a ce mu biya diyyar wanda bai fara cin abinci ba bai san ya sha wani abu ba daban bai koka ba balle a ce ya fado yana mai kokawa ai irin wannan in an gamu da shi ma zubarwa ake فقال سجع كسجع الأعرابي sai maza Allah ya ce wannan suja'i naka kamar suja'in larabawa na ƙauye حدثنا محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل وحدثنا بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مسلم وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شوبة عن منصور باسنادهم da isdadin su الحديث da بجسده hadisin da kissarsa غير ان فيه sai dai a tasu ruwayar فاسكتت sai ta yi bari ita wadda aka doka din sai ta bare farfiya zalika ilin aka kai wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqada fi bi ya hukunci qurati da cewa za a ba da zababben bawa waj'alahu ala ya awliya sanya wannan bawan da za a bayar siyansa wajibi ne akan waliyan matar matar da ta yi ta saboda barin na'am amma ba a ambata ba a tasar ruwayar bai ambaci ruwa diyatal mar'ati diyar macen ba نعم وحدثنا بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم ولفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن المسور بن مخرمه قال ya kawo daga misalin numara mata kala ya ce استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاس المرأة a manzala sallallahu alaihi istashara عمر بن الخطاب sai na marar da الناس haddabi ya shawara da mutane في ملاس المرأة a cikin ga- a gadon mace فقال المديرة بن wato شعبة wadda a- a cikin mace wadda aka bige ta taibari macen da aka buga taibari نعم faƙalar مديرة بن شعبة mugira tun shubata ya ce شهدت النبي صلى الله na عليه halarci manzan Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama فذا في بقرة ya yi hukunci a cikinsa da cewa za a ba da zababben bawa ne عبد أو أمة namiji ko mace قال ya ce قال عمر sai sai na umar ya ce ائتني من يشهد ka معك kawo min wanda zai shaida tare da kai قال ya ce شهد له محمد بن مسلمة muhammadu musulmata ya shaida masa cewa eh lalle manzan Allah ya faɗi wannan maganar
بسم الله الرحمن da الرحيم bismillah rahman كتاب rahim الحدود littafin haddodi أبعد السرقة ونصابها babin haddin sar- sata da nisabin sata
حدثنا ابن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن امرة عن عائشة قالت aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance يتداول السارق في ربع دينار yana yanke وصاعدا.
hannun barawo a cikin rubu'in dinari ko fiye da rubu'in dinari حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله da kamar wannan hadisin da ya في gabata هذا الإسناد a wannan isnadin حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا وحدثنا الوليد بن شجاع ولفظ للوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن قروة وأمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال amma a a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukuda yadu sari ba a cewa za a yanke hannun wanda ya sata illa fi rubu sai fa in ya zama ya saci fa'ida.
rubu'in dinari ko abin da yake sama da rubu'in dinari
حدثني أبو الداير وهارون بن سعيد العلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الداير أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني محمر- محرمة عن أبي عن سليمان بن يسار عن أمرة عن ناصر عن عائشة تحدث عن ta ta عائشة aisha رسول tana الله faɗa صلى daga الله cewa عليه manzo Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa وسلم لا تقطع ba a اليد.
yanke hannun barawo sai ban da yake ya saci rubin dinari ko abin da ya haura rubin dinari حدثني بشر بن الحكم العبدي وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الحالي عن ابي بكر بن محمد عن ابرة عن عائشة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا تقطع يد السارق ba a cewa za a yanke hannun barawo الا في ربع sai fa دينار inda barawon ya zama ya saci rubin dinari ko abin da yake ya haura rubin dinari حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى واسحاق بن منصور جميعا عن ابي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد مسور بن محرمة عن يزيد بن عبد الله بن الحادي بهذا الاسناد مثله to gaba wannan siladin yanda ya gabata wa da حدثنا sallama محمد بن عبد burna الله بن نمير حدثنا عبد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن شامل بن عروة عن أبي عن عائشة قالت سيدة عائشة الله قالت da a gare ta tace لم تقطع يد سارق ba a taɓa yanke hannun ɓarawa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqalla min samanin mijanni نعم a cikin abin da yake ƙasa daga kuɗin garkuwa kariya حجفات أو ترس wato ko hajafatu ko tursu karaban ga- eh, kariya نعم وكلاهما ذو ثمن kowanne a cikin su ko yana da kuɗi kowanne a cikin su yana da kuɗi حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا عبد الله بن سليمان وعمير بن عبد الرحمن حا حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد يا حديث ابن عمر عن حديث بن النائب بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن الوآفي وفي حديث عبد الرحيم ya zaba a أبو gargini أبو da abu sama أسامة alhali ya wato a sannan kariyar nan garkuwan nan yana yana da kuɗi yana tsada حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسارقا في مجنة maza da sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun barawo akan abin da yake garkuwa abin da yake ya kai kuɗin garkuwa قيمته ثلاثة دراهم wanda yake kimarsa dirhami uku حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رهم عن الليث بن سعد حا وحدثنا زهير بن عرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسير كلهم عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن عرب حدثنا اسماعيل يعني بن ولية حا حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا عمار حا حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب السيتياني وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل بن اميه وعبيد الله بن وعبيد الله وموسى بن عقبه حا حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني اسماعيل بن اميه حا حدثني ابو الدائر اخبرنا ابن وهب عن an حمزه hanzar بن suna ابي ji da سلمه alamun بن wani da wabai lalu وهب وعبيد الله بn mara wani عمر بن da ana su العاص motsa masa da zai وعبد da الله بن shi kullum an lafi a nufin umar an da النبي biyu صلى الله sallallahu عليه وسلم alaihi مثل حديث يحيى عن malik مالك yaya daga imam malik غير أن بعضهم قال sai dai sashen su ya ce قيمته ya biya kima وبعضهم قال wato ko kimarsa kimar wannan abin da ya sata ya kai kamar dirhami ya kurkuɗin dinari نعم sa ko ah, dirhami uku Mm.
sashen su ya ce ثمنه kudinsa samanu salasu dirhami kudinsa dirhami uku حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول لعن الله السارقة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wadan barawo يسرق البيضة sai ya saci kwalkwali فتقطع يده a yanke hannunsa ويسرق الحبل sai ya saci igiya فتقطع يده haka din ya dawo a yanke hannunsa حدثنا أمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم wato da yawa malamai sun ce bai rasa din anan ana nufin kwalkwali amma akwai wanda suka ce kwai ake nufi نعم Ah, ashe kenan satar abin da kimarsa ta kai kamar kwai tana hukunta a yanke hannun kenan to amma malamai da yawa suka ce a saboda hadisai da yawa da dalilai da suke nuna ba a yankewa a ƙasa da rubu'in dinari ko dirhami uku shi yasa nan dole a ɗauki bayanata ɗin akan kwalkwali ake nufi to haddasa na mu كما zaki ناجر wasu وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسن كلهم abubuwan عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله دون غير أنه إسناد.
يقول kamar yadda ya gabata sai ko shi ya ce a sasar إن wayar سرق هبلا a wato in ya saci igiya za a yanke masa hannu in ya saci igiya haka nan ma in ya saci bai daya ko ko ya saci kwalkwale
باب قضاء السارق الشريف وغيره babin yanke hannun barawo da daidai madaukaki ne ko ba madaukaki ba ko da wanda ba a ko da madaukaki ne ya satar to a yanke hannu ka a ce sai wanda yake ba na kowa ba shine in ya satar za a san a zartar masa da hukunci amma in madaukaki ne ya a ta kumbiya kumbiya a ki zartar masa da hukuncin والنهي عن الشفاعة في الحدود da kuma yin hani daga yin ceto a cikin haddori duk wanda hadi ya kama shi wani ya ce da Allah a kyale shi to an yi hani daga haka حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية Qurayshawa lamarin mace wadda take daga Banu Mahzum ya dame su التي سرقت wadda ta yi sata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce aje a yanke hannunta قالوا Suka ce, "Man yukallimu fiha rasulullah?" waye zai magana da manzon sallallahu alaihi wasallam a game da lamarin matan nan قالوا Sai suka sake "Wa man shawara yashhadu suka ce, alayhi illa usamatu waye yake da karfin ranye wannan in ba Usamatu ba ibnu rasulillahi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyi kuma masoyi ne dan masoyi fakallamahu usamatu Usamatu yayi magana da manzo qala rasulullahi sallallahu sai alaihi manzon Allah wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi atashma'u fi hadin yanzu kai ne za ka zo ka ce za ka yi ceto a gaba da wani haɗi daga hadorin Allah ka tsaye da haɗin Allah thumma sannan qama manzo Allah ya tashi Ba haka ta ba.
ya hudu ba qala ya ce ayyuhan nas ya ku mutane innama alaka allazina qablakum min ka annan kano za su daga fihimul sharif ɗarku cewa idan wanda yake madaukaki ya yi sata sai a kyale shi wai za su raka bimin rai idan korarrauna ne ya yi sata sai a ce za a tsaye da haddi a kansa to wannan shi ya halakar da al'ummun da suke gaban ku wai mullahi na rantse da Allah lau an na faɗi mata bin to na wanda faɗa da mutum an bane sadaka to da kana fiye da haka mafi hadisi ya zama ne sai ibnu rumi da malikar da ibnu kudai ne wanda abin da ya halakar da wa'anda suke gaban ku shine suna tsaye da haddi kan wanda ba kowan kowa ba amma wanda yake ya isa a kyale shi ba tsaye da haddin a kansa ba وحدثنا ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال عبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال عبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اهمهم شان المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم qurayshawa maganar matar da ta yi sata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tayar musu da hankali في غزوة a lokacin da ake cikin yakin budin makka فقالوا من Suka ce, يقتلك يا رسول الله صلى الله waye عليه yake da وسلم fuskar ya je wa ma- manzo sallallahu alaihi wasallam bayani game da ita فقالوا من suka ce يشفع عليه ai ba wanda إلا yake da أسامة karfin بن rayin زيد.
wannan in ba Usama tun Zaid ba Rasulullahi sallallahu masoyin alaihi manzo wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Auke biya Rasulullahi sallallahu aka alaihi auto wajen wasallam.
manzo sallallahu alaihi wasallam sallama fiha Usama ibn Zaid.
sai Usama tun Zaid ya nemi cewa ko manzon Allah zai ki zai bari a kyale ta Fatalla wani wajen Rasulullahi yana da sai aka fuska manzo sallallahu alaihi wasallam ta sauya Faqala yace atashfa'u yanzu kai ne zaka ce zaka yi ceto a cikin wani hadi daga hadodin Allah Faqala hu Usama Usama to yace da shi atastaghfiru istagfir li ya rasulullahi sai ba mun gafara ya rasulullahi فلما كان العشي قام jabarece ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya فخط قبا ya nemi a wa fata daba yayi hudu ba فاصلا على الله ya yabo ga Allah da abin da Allah ya cancanci a yabo gare shi da shi ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أما بعد bayan wannan إنما عليك ku gane abin da ya halakar da al'umman da suke gaban ku shine cewa su suka bi wani tsari cewa idan mutumin da yake madaukaki ne ya sata a cikin su Sarakuhu.
sai su kyale shi wai za su raka fi mu da'ifu idan ko wanda yake rauna ne ya sata a cikin su sai sai za su tsaya da haddi a kansa wa inni wallazi nafsi bi yadihi hakika ni na rantse da ubangijin da rayuwata take ga ikonsa law anna fatima bint muhammad sallallahu wai lau an fata wata binta muhammadin sarakar da karatu ta ha thumma amara bi tilkal sannan manzo Allah ya umarni da wannan mace wadda ta yi sata qudi aryaduha aka yanke hannunta qala yunus Yunus ya ce Qala Ibn Shabi.
Ibn Shabi Zuhri ya ce Qala Wato ya ce Qala Aisha.
Aisha ta ce wa hasunat tawbatuha ba'du daga baya ta tuba tuba na ta ta kyau wa tazawwajat ta yi aure wa kanat tatini ba'da ta kan zalika zo waje na bayan nan fa arfa'u hajataha ila rasulillahi ni nake sallallahu alaihi kai wasallam bukatunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق يخبر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Aisha ta ce كانت امرأة مخزومية akwai wata mace daga Banu Mahazum تستعير المتاع takan ari kayan mutane وتجحده amma ta dawo tana mata jadu ta dawo tana musunsa فأمر النبي صلى الله عليه وسلم annabi أن sallallahu alaihi wasallam ya تستعيرها.
umarni a yanke hannunta فأتى أهلها أسامة بن زيد sai iyalinta yan uwanta suka zo wajen wa- wato Usama ibn Zaidin كلموه suka yi masa magana suka roƙe shi ya roƙi manzo a kyale ta kada a yanke hannun فكلم رسول الله صلى الله عليه Usama ibn وسلم Zaidin ya zantar da manzo ya yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam a game da ita matan nan ثم ذكرنا وحديث ليس ويونس sannan ya ambace kamar hadisin laisu da yunus
حدثني سلام- س- سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيون حدثنا معكل عن أبي زهير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت cewa wata mace daga banu mahzumin ta yi sata فأوتي بها النبي aka kawo ta wajen وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam فآذت بأم سلمة ta زوج nemi النبي ceto da صلى ummu الله عليه وسلم.
salama ta fake wajen ummu salama ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ce wallahi lau kana fadi mata laka da fai da ha
فقدعت a yi umarni aka yanke hannun matan nan باب حد الزنا babin haddin zina حدثنا ابن يحيى التميمي واخبرنا هشام عن منصور عن الحسن عن هشام بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ubada tubus samit yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خذوا عني خذوا عني ku zo ku rika daga gare ni ku zo ku karba daga gare ni فاجعل الله لهن سبيلا hakika ubangiji ya sanya mafita ga su bayan nan mata masu zina البكر بالبكر جلد مئتين a wanda yake bai taba aure ba in yi zina da wanda bai taba aure ba to abin da yake akwai za a yi masa bulala kowanne a cikin su za a yi masa bulala ɗari نفي سنة za a kore shekara guda wasayi bi sayi wanda yake ko ya taba aure Gallum ya ci idan ya warajan.
zina da wanda yake ya taba aure shi ma to sai a yi musu bulala ɗari kuma a jefe su shi yasa wannan hadisin ya zo da aljam'u bainal ajaldi war rajami na'am cewa ana hada a dubbin ayi amma akwai sabani da yawa tsakanin malamai kamar malakawa suka ce ai kisan da za a yi masa jifan da za a yi masa ya dauki ah, wato bulala ɗarin har da ƙari
فحدثنا عمرو الناقد وحدثنا هشام اخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله da wannan isnadin yadda ya gabata بشار جميعا عن عبد الاعلى قال ابن المسنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن هدانا بن عبد الله رقاشي عن عبادة بن صامت قال
to kala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tubu sabit ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا أنزل عليك إذا أنزل عليه idan ana yo masa wahayi قريب لذلك yakan shiga wani hali mai tsanani saboda haka وترفد له وجهه fuskarsa duk ta sauya قال ya ce أنزل عليه ذات يوم aka saukan masa da wasu ayoyi wata rana ولقي كذلك ya daɗe ana haka wannan halin فلما سري عنه wato aka gamu da shi yana wannan halin yayin da aka yaye daga manzo sallallahu alaihi wasallam قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karba daga gare ni فقد جعل الله Allah ya sanya mafita gare su السيب بالسيب wanda yake musani in yi zina da musani والبكر بالبكر a wato ko wanda yake bai taba aure ba in yi zina da wanda bai taba aure ba السيب جلد مئة shi da wanda ya taba aure hukuncinsa za a yi masa bulala ɗari ثم رجم بالحجارة sannan a jefe shi da ruwan watsu والبكر wanda bai taba aure ba kuwa za a yi masa bulala ɗari ne sannan a bakuntar da shi shekara guda حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد غير ان في حديثهما البكر يجل- يجل- يجلد cewa wato wanda yake ba bai taba aure ba yudulalu za a je za a yi masa bulala wayun fa a kore shi daga garin والسيب يجلد ويرجم a wanda ya take- wanda ko ya taba yin aure ko wanda ta taba yin aure za a je za a yi musu bulala ɗari da farko sannan a jefe su لا يذكران سنة واحدة ba su ambaci sanatan ba ko mi'atan
باب رجم السيب في الزنا babin jefe musa ne in yi zina حدثنا ابو الطاهر وحرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو ya جالس على ji منبر wato رسول الله صلى الله ubaidullahi عليه da abdullahi وسلم ibn ibn mas'udin ya ce ya ji abdullahi ibn abbas ɗaya wato shi ubaidullahi ɗaya ne daga cikin fuqaha sab'atu na madina نعم da yawa an ce yawa fatihi da ta ɗari da takwas ya ji abdullahi ibn abbas yana cewa
نعم قال عمر بن umar ibn الخطاب hadabi ya ce وهو جالس على alhali منبر yana رسول zaune a الله kan صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam أها. ان الله قد wani ne ya gaba su mamada ya faɗi mamada sallallahu alaihi wasallam da gaskiya وانزل عليه الكتاب ya saukar da qur'ani gare shi وكان مما انزل عليه ايه الرجم yana daga cikin abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar da take nuna cewa a jefe Musa ne in ya zina قرأناها mun karanta ta ووعيناها mun kiyaye ta mun وأقلناها fahimce ta ورجم رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a jefe Musa ne in ya zina mu ma mun yi jefan bayansa فأخشى إن طال بالناس زمان ina jin tsoron idan mutane suka daɗe a nan duniya أن يقول قائل a samu wani ya ce ما نجد رجما في كتاب الله mu ba mu ga magana a jefe musa ne in ya zina ba a cikin littafin Allah ويدل بترك فريضة أنزلها الله in ya so ya zamo sun bace da barin abin da yake lalle lalle wanda Allah ya saukar وإن الرجم في كتاب الله حق haƙiƙa a jefe musa ne in ya zina abu ne wanda yake a cikin littafin Allah tabbatacce على من زنى bisa wanda duk ya إذا zina أحسن idan ne mu ga wanda yake muhsani من ne الرجال والنساء namiji ne ko mace إذا قامت البينة in an samu shaidu أو كان ko الحبل ko in mace ce aka wa zinar aka ga ta zo da ciki أو الاعتراف ko ko su da kansu ne suka yi firici suka yarda cewa sun yi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهر بن عرب وابن عمر وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد to ya da wannan isnadin باب من اعترف على نفسه بزنا to kenan za a gane.
اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم Aisha ta fita mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama إلى مكة zuwa Makka ومعها مولاتان a- a- wa ومعها مولاتان لها akwai barorinta guda biyu barori mata nata wato bayi ne nata wanda ta yanta su ومعها غلام لبني عبد الله akwai kuma wani bawa na bani abdullahi bin abi bakar siddiqi tare da ita وبعثت مع المولاتين bi burdin murajjal sai ta aiki da wani bargo ko tufafi wanda yake abin taje wa gezarsa yana da geza wanda an taje ta tare da shi wa'annan barorin nata mata guda biyu فلقي عليه فرقة حمراء hakika an dinka masa wani yanki kore kore da wani yanki kore kore قالت tace فهذا الغلام البردة sai yaron nan ya riki ya dau al'aba